بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan dare wanda shine daren asabar daren tara ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Agusta 2026 daga wannan masallaci mai suna Masjidu Quba da ke nan birnin lome a jamhuriyar togo muke miƙa gaisuwa da jinjina ga waɗannan fuskoki masu albarka na 'yan uwa musulmi na 'yan uwa ahalus sunna daga wannan babban markazi cikin marakis na da'awa ta salafiya a wannan birni mai albarka kamar yadda ɗan uwana kuma malami na kuma abokina sheikh bashir lawal hafizahullah ya tattauna akan wato wasu daga cikin mas'aloli da suka shafi aqida ta ahlus sunna wal jamaa ina so zan mana tariya kankaniya ko kankanuwa akan wasu daga cikin ma'alim wasu daga cikin manyan wato ru'usul aqlam na waccan nan aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda muke kudircewa wanda muke bautar Allah da ita na'am shekhana alfaga harban kana mukaddima ce kan la amir ko ta la sabu wata da la ga sallada annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabai ne da aliyali alfaga go ku sallam da albarka go gun warai ibore kan go ka hangan cawai da yamo wose alfaga ne hakika an kun zara albarkanta no kan la in mitar kubai irona salafiyya kun jingare be la akola kan masjid al-kuba kalla ida hangen darsa kai da alfaga tonin dirga kanta bashir lawal kalla asalin irse aslamu tarihun akida bu ya dinga alfaga ne go sallike ni folon ga sala ku tonton alfaga hon darso go irga ga alfaga sai insha Allah
wannan akida ta ahlus sunna wal jamaa ana gina ta a cikin wasu taraku masu ƙarfi turke na farko shine gina aqida ala asasi tauhid aqidatu ahlus sunnati wal jamaa tubna ala asasi tauhid ana gina aqida ahlus sunna wal jamaa ne a bisa tushe na kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u was sifat wato wajibi ne musulmi ya kadaita Allah a matsayin shi na mahalicci shi ya halicci komai da kowa shi ke juya komai a cikin duniya da sammai da ƙasa da komai sannan kuma ya kaɗaita Allah a wajen bauta da ake wa Allah a bautata masa shi kaɗai ba tare da tarayya da waninsa ba sannan kuma a tabbatar masa da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka waɗanda ya ambace su a cikin alƙur'ani ko ya ambace su ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
alfaga ne arsilam tirin wani akida wani musulman ce wani akida amma tukal herno kan abun din wani linti linti yon gana ga fon a wani linto wani na wani kajibera nun ta tauhid tauhid mu matan no alfaga ga fasali sai wa ta kul tauhid rububiyya uluhiyya asma wa sifat kan ta ko ta'ala bun sa markasini ne ko kulkan agoino kan dai irko ta'ala bun wa anan goyono to ku fendir ko sai hun go sanu bur kusse to bur fo kulun gandir ko tala si kamar gan ir ko gora ya da nomo ko ne kalama hanan adame zu kul sai kai ir ko hindini ga gana isa ga kamar gan dir fo kul ya da nomo ko ne da karam bari am so da ne nan kai ir ko hun sifi gere walin ko tala wal masu banin telige no na gabarmai wal alfoyon gi karam bari to da bolo kan bodi himen da bodi wani himen da nirko tala ta kai wai wo kulu ite ne wo tauhido sara yadinga ana akida wo a hullinto inda ta tauhido kuma ta hullinto abu na biyu ta'zimul wahyi ahlus sunna wal jama'a suna gina aqidar su akan tushe na girmama saƙon Allah madaukakin sarki alqur'ani zancen Allah ne wanda ba halitta bane kuma ana gina dukkanin shari'a daga wannan tushe hakanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu abun karba ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun girmamawa ce ba kuma a gabatar da wani abu akan waɗannan tushe guda biyu sawa'un ra'ayoyi ne ko tunani ko hankula ko wani abin da wani ya gani a mafarki ko wani abin da wani ya tunani duka waɗannan abubuwa ne da za a yi watsi da su a yi riko da alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya sannan a fassara su a bisa fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa alfaga na abu akida hullin tera akida hullin tai abu ira in bar mu gaida wahayi gano alfaga ne wahayo mantika da yin kuno igina qur'ani ane qur'ana wo amantikar zumen di yolno kirko tala na zumen na ma irko me sannono am su be kite da ce mene irko tala ta karno qur'ana da dai wote wani wani wo hawda bila la kullu sinna akida mi yadda kan qur'an wo mantikal irko jalla wala bubba hon me sannono yadin no an faga ne wahayi wa aboyira hadisi hadisi wo dol no kaliwo kutkan hanan tuna annabi sallallahu alaihi wasallam karbo mi yadda da kul bat ba da sinu da kul dan hadisi yon gono kan kalan bu nisir gwede to hadisi yon gono kan kadde bu bu nisir gwede sai maka nan da guzo an ne mana suku ko ne won be kadin man ko hajji do da silkate dirko man ko ne hajji da silkate to amma mu yaddin da yawo alfaga ne man cikal wajibno ba mu yaddin di kul yan no mu koy ne muskaran ba na ce ka fassarar bon sai dirko ya hadisi la kalam koy da burgin an ne wan fassara tasirin da salafu salih yawan fassara nan gwada i fassara salafu salih din sahabe da wani kan ni kana da wani kan ni fata kana gore wa i wani fassara din nan ta fassara hakiki din ko tara ganin da amma ba su fassara rubon sai nisbai lilla kalo ko ga ne nisbai lilla sabo nisbai da borfo handiri ile wai ana handiri sai to ba ran da shi alhawa ne wajen kusa addina
na uku al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi imani da sunayen Allah madaukakin sarki da siffofinsa wa inda'uha da gudanar da fassarar su in gairi ta'tilin wala takyif ba tare da an bata sunayen ko kuma an yi musu wato fassara ta cewa ga yadda suke wa min gairi tahrifin wala tamthil sannan kada a harrafa kada a jirkita ma'anar sunayen ko kuma a yi kwatance ahlus sunna wal jama'a suna imani da sunayen Allah kyawawa da siffofin Allah maɗaukaka kamar yadda suka zo ba sa karyata komai ko su ta'awili ko su musanta siffofin Allah a alkhabariya da sauransu alfaga ya kakace harkan asalan bande a kaza alayhin zanta nuna ta irko ta lawo da mayi da safe nasir alfaga ka tuwa da burgine an da ya kace bisa isa malela burkukan mayi da filan wa bidiyan shino da bayan ga irko sifi din don har gano baraka furbi yala to ni bi goyom ne irko agma amma man tuma yanno agdi amma man jili yanno o burka ba de no kallan non wala alfa ko kuma da wora dan irko sifi alfa da ne kadde mi yardin da yi si barmai ya da no ko ne stage fasariyon fo kutte sai kalam fandai matokai irko da yani cila da mu fandai ya da mu wata dinga mu ko ne su karka daidan da tai hala mutum bori wasu kan igir ko jala wani kan ba iga daidai da igir ko jala ta kare wani kan wani wani masu karkarar ba na asirai o abubuwan da mu biliya ya dinga kalibur ma igir ko jala wani mayili mi tabbatin ni a sai mi ya kamun sifi ni mu ya ki tabbatin da sai dan wani wacce to kulli igir babu han akida wallin to a bori.
na hudu al'imanu bin rusul imani da manzannin Allah cikin mala'iku da kuma manzannin Allah cikin mutane. Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da manzanni ya ba su littattafai, sannan yana da bayi mala'iku masu yi masa ayyuka iri daban-daban da Allah ya tsara musu. To, ahlus suna wal jama'a suna imani da gaba ɗaya mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin da Allah ya aiko. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Sannan kuma muna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khatamul anbiya wal mursalin a bayansa babu wani manzo ko wani annabi da Allah zai aiko saƙonsa shine cikamakin saƙonnin da Allah ya aiko annabawa da manzanni
alfaga ne ya da nan mu kuma akwai itacen tara kan amintakar akida hun da yake no kalin da akida hun lince no a tsaye no kanta bor mu cimin din da irko jala kun di wai furta irko jala samba irko di wai din da anai hanfoyin kagar mala'iki yango no ka irko di wai no niganda adamai zai mora sannan ka annabiyan mai gono ka iko tala ani samun ne borega ana annabiyan mai wo kul ihon bo wonnon ta iko ya sallallahu alaihi wasallam numo wonnon ta ikul marganta hon kokoro no kokor kai kul marganta na ya daga kalbo mu cimen da duwo ya wo kul alfa ya gine mu yi cimen da iko ta'ala won tire kan iko samba annabiyan mai da ibarin wo kul ka tilge kan batiriyo kan irborece kwaiga irborece wannan dai wayan kulmar ganta mu cimin dindai mu yaddin dai mu tabbatan dai wanda wanda ta akida na biyar shine al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar karshe cewa wannan duniya za ta kare Allah zai tashi halittu su tsaya a gabansa da abubuwa da za su faru mabambanta tun daga kan alhayatu ba'da al-maut shine al-barzakh kenan rayuwa bayan mutuwa wadda za ta faru ga kowane bawa da kuma annushuru ba'dal maut tashin alkiyama din kenan da kuma fitnatul kabari wa azabuhu wa na'imuhu wa su'alu tambayoyi da za a yi mamata a kabari da ni'imar da Allah yake ba bayi na kwarai a kabari da irin jarabawa ta azaba da Allah yake ma bayi waɗanda ba na gari ba a kabarinsu sannan kuma da hisabi da mizani da awon kaya da tsallaka siradi da ceto da aljanna da wuta da sauran abubuwan da nasoshi suka ambata mabambanta a cikin sha'anin lahira wanda yake bayanin sa mai faɗi ne ahlus sunna wal jama'a suna imani da dukkanin abin da ya inganta a wannan babi alfaga ne iguwanta nonta alislamu dole kalamu cimindi da kayan do ina da gida gudu da basu ruwa abin su na jona kila ta irga cimin da kan kayan do dole kayan do ka amma har kan kayan do ka na sannan ki sai bor sai an filan hanno kayan do ka da her kul kan ga kayan do win da her kul kan ga ta handin zarora ku dole karbo mu cimin din dai roga nan ijina ago aga hege walim ne dole no sunnan ce no cimin da kan kayan do da irko tala ga bore tunandi agiha kendo hada irko tala gir bore kul barganta dirha kutun amana wo ga kanta islam tare annabun bo sallallahu alaihi wasallam isi ya fasa kendo an kadde datun o matkan ma akil bolan mai da annabi kana tunu kula kan makkan medina kula ko tun mori tare haga wai makkan medina kul goro wai haga na annabi iko ni kana to mutumin da kendo mutumin da da kan bargan kendo kanta bore la sabiyo mo bore ne siyo mo kiga bura kulmar ganta jini ne si da kon zati ga konzo annabi mai ga konzo burhan ne ga konzo qur'an bare kan qur'ana hifzu konzo waye wo kulmar ganta mu yaddin dai wadin non ta tayendo agogo yo kan isin ka ko buyon la igbe kan buyo go kulbu amma buyo go bandu tun yo modin gawe man yaddin da to bare dai isin da akida dole kan non akida ra mu tabbatar da kan buyo bandu bare da konzo na'am
abu na gaba shine al'imanu bil qadr imani da cewa Allah madaukakin sarki ya san komai kuma ya sa an rubuta duk abin da zai faru na maqadirul khala'iq sannan Allah madaukakin sarki duk abin da ke faruwa sai abin da ya so sannan Allah madaukakin sarki shi ya halicci dukkanin ayyukan da za ake aikatawa din wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa bayi su ne suke ɗaukan mas'uliya na ayyukansu da suke aikatawa ahlus sunna wal jama'a suna itikadi da aƙida ta tabbatar da ƙaddara kamar yadda suka rubuta a cikin littattafai mabambanta alfaga ne abu idduwan tara kanta sunna je wani aqida ra igiyar da iga cimendi da kodoro kodoro sunna kul be kan kodoro kodoro danga ni sayin kine hero kante irko sinda beri kalkana te no irko na bai wani man sunna jona ke da no sunna juwa biyar dukan irbun bai ittakaro dugo kul kanno irgete kul matkal irko subhanahu wa ta'ala ahon kodorono irko kittaka no lirgoy kan irgete mo kittaka amma irko ta'ala na borfo kuddan burkan aga ha masuliya no bonna go goyo kan ne bite walla sabo din mantikar ni ne gila sabanda da go kan ne bite ni amma tikar da bun walla sabo no imma yi hanna non tay gilla sabunda da farha di lala non tay gilla sabunda da bino gusara ya dinga dole lokal sunnan ce am yadda duk dor ko dor wa imma wato kaka bino kanu wal bino mar kanu ko dole lokal am yadda da am yadda mo kai irko subhanahu ta'ala don na funu am bai mo kai irko shara go da labar al ba am sai
a na gaba sai kuma mawqif ahlus sunnati wal jamaa min as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in sahabbai matsayin sahabbai a gun ahlus sunna wal jamaa shine ahlus sunna wal jamaa suna kaunan gabaki daya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan suna ambatan su da nema musu ƙarin yarda Allah sannan suna tabbatar da falalolin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ga sahabbai da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar gare su a cikin hadisai sannan suna kame bakin su daga kutsawa cikin mutuncin sahabbai ko kokarin yin fashin baki a cikin al'amuran da suka faru na wasu rigingimu na rayuwa da ƙoƙarin sai sun ba na laifi ko sai sun goyi bayan wani suna wani jama'a suna kamewa daga wannan tare da kudurta cewa sahabbai manya irin sayyidina abubakar da umar su ne mafiya falala sayyidina abubakar sannan umar sannan uthman sannan ali sannan sauran al'ashara haka dai haka dai da gwargwadon falalolin da suka tabbata akan waɗannan bayin Allah radiyallahu anhu ajma'in alfagane ago wokan gojirra sunnan ce wani aqida ra irkoli ya sallallahu alaihi wasallam wan sahabe ikul marganta ichimen dinde fi chimen dinde irkoli ya sallallahu alaihi wasallam sahabe gabadiya yatte mu buryokan sahabe ne isi labare no kuto nan ka kalim zuzuma ta yi gamora mutkalin di daranci ko koyo zuzuma ta sahabe gamora kalam to na kai gubur yon not talila in bur yon beren da kulle na kai ibera ma to sunnan ke sode te yan no sunnan ce as-sahaba asa al-hasirai da hun da zakar ko sunan tala na no sahaba ba hano ka di annabi wa sahaba din bu agogore kirko talayya din dera ya danga sifkul kai kirko talaji sahabe ga kan qur'ana ga kul sunnan ce ga tabbatan sahabe sai ya dinno akwai ne zammu ya wai ka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabe zammu wani wasu sunan cikin abiyar din da amma sunan ke wani akidi kullum kara igdukan annabi sahabe din lagon da baccaro yon san matka abubakar siddiq a wani baccarawo a mantuk barkusse burakan da ka ga baccaro na umar ibn katawa a mantuk barkusse ba ko gabe wani wa asab kan ni barfo yan dokkorai amma kuka sai ne barfo zuzuma sahabe din la to kullu ba kan barfo gani ko so an ta da barfo
sai kuma mahabbatu ali rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahli sunna wal jama'a suna kudirce kaunar zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suna kaunar su kamar yadda suke kaunar sauran sahabbai ba tare da guluwi ko jafani ba ba tare da wuce iyaka wajen soyayyar wani a cikin su ko kuma gazawa wajen a tabbatar da haƙƙin wani a cikinsu ba. Alusuna wal jama'a suna tsayawa tsaka-tsaki wajen ƙaunar sahabbai da ƙaunar ahlul baiti alaihi musallam.
Alfaga ne wakan gwaji ne irko ja sallallahu alaihi wasallam wani fuwa gore a wani alamiya ne. Ngai mu alusuna wal jama'a gwai wani akida na ihi beren da ihi na gurobis. Irko ja sallallahu alaihi wasallam wani alamiya ne igi beren di baka ne di arsalame la afoyon igi ce sigidi inge mi ko di afuo bore kenen ni ifo se wal tikkan sigidi kan siye no mi beren di mama da sai wadi sada ni di kalum mi beren di amma i beren di mo de ra ni si baccaren da sahabe mo ni si baccaren da sahabe mo ba sahabe la ba da fon kan ini darse beren da kusu bore ya irko di afuo bore amma kallo irko di afuo bore din mi bai mu tabbatar ka annabi ko bare no annabi bare annabi yaddi ka mu yaddi da baccaro kulkan ka iko ta harga qur'ana do harga da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ra wone wo non hono akidaga hananna akidaga hellesi amma wo tulkan se non nemka ku zuzo mate ene ko bore ko bore to ne bore woni zamba to wato din kunnon akidaga ba ta sarnoya in ko tala bira akidi han sese
daga cikin muhimman ma'alim na aqidatu ahlus-sunnah wal jama'a akwai al-wasatiyya wal i'tidal daidaituwa da yin abubuwa tsakatsaki ahlus-sunnah wal jama'a ba sa guluwi game da salihan bayi sannan ba sa jafa'i game da haƙƙin mutanen kirki sannan ba sa takfiri bila hujjatin bariza ba sa kafirta wani musulmi sai da tabbatacciyar hujja wanda babu wani mahalli na shakka game da ita hakanan kuma ba sa la yu'aqiluna ahkama shari'a ba sa lalata hukunce-hukuncen shari'a hakanan kuma la yuqaddimuna al-aqla 'ala al-wahyi ba sa gabatar da hankalinsu ko tunaninsu akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar
alfaga ne ya dinno abu ala sunna wal jamaa iwan akida ga al sunna wal jamaa wala akida amma suka goro kan te bindora bindogon ni te sama ka ka fa gira da wannan sunna ale ya dinga hari ne borowo bindora nago asibu ka to koi amun hullakale wani ga fama amma jinalai di nasaibo nasso na ga kate nasso da wani fahama kan burgina ne fahaman da wodin burna abun goyote ya da namo ko ne burgin hanne kan bisa kan sirri mai ne waliye waliye a tabbas kan waliye gono amma sunnan ciwo asu wali berin ga bisa zarza kan cinno irko talana no qur'ana la irko ce kan wali wo da ta burkan humburir kwai ya da namo ko ne a cimin ne irko wal ba ya da namo muhimmin irkoy mutumin irkoy wo maskal wali tarima amma bore gi beren di tare matku ka zero bora beren da sunnan ce wo su bora no irkoy masayo isi ya ka no mo annabi masayo isa no mo masayi kan bi sahabe wono war hankan to ba sahabe wono ya no sunnan ce goda ya no mo ko no sunnan ce igo bindora ka to ise nan kan isa adami zu dokkorei kamar gindu gomin gahara wai kan sai ganne man sun da fose wai kan sai bora da man tinde bore da mose no a iga adin tare ce adabe zu ko kulmar ganta al sun wal jama iga adin tare ce ise ya dinga wani wani sai ne bindora igina no holla kalo da an sunna sai an sun gine am daga nafsi na go kullu kalo gungu da naso ne irin ganna hare na fahamu na man fahamu mu yadda magana amma musirin naso sirin da kullu non fahama bon o damun kurba magana munasota mukolol ba maga ire moyi wo kai se ko ne dene koida borwa dare irko ne makanda
abu na karshe duba zuwa ga lokaci da ya kawo jiki shine al-imamu shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya sanya wata wato ka'ida cikin muhimman ka'idoji a cikin littafin sana al-wasitiyya shine irtibatul aqidati bil akhlaqil hasana sanya alaƙa tsakanin aƙida da ake ƙudurcewa a ganta a aikace cikin ayyukan musulmi wato da mutum ya ƙudurce lahira ya ƙudurce akwai kabari ya ƙudurce akwai hisabi ya kamata a aikace a ga cewa waɗannan aƙidoji sun yi tasiri a gare shi mutumin da ya ƙudurce riko da alƙur'ani da sunna ya kamata a ga karantarwa alƙur'ani da sunna ta yi tasiri a cikin ayyukansa so da aka ibn taymiya ya karasa bayani akan aqida ta hanyar kawo wato dabi'u da halaye na gari wanda suka tabbata a cikin shari'a cewa su ma suna daga cikin ma'alim na aqidatu ahlus-sunnah wal jama'a dabi'u irin gaskiya rukun amana tausayi tawalu'u kyakkyawan mu'amala haƙuri jin tsoron Allah da sauran kyawawan dabi'u da halaye duka ana haɗa su a cikin wato ma'alim na aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a alfaga ne lokco akwai yin wasu da yake dirko bidin tira din kansa ne aqida al wasatiya kan sai islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ana antum a cikin ahlus sunni dai ci gure kan i wani aqida e kike shin dai bon talaman da aqida i wanda dai kan bumbe din gite kurera da abera da gaibin dira yawan akida a gode jabi daga alfaga go ce birse kan sunnan cha kan hona akida ga bore inno su bore no ronga ibo za su ruwa ne nga asno ruwanin azra be kan ke ndo gono yi ko tunen din guwane bana to kul gura da abori akida na abori yanda noya amma haboran bori zamba mi almanai ga mai ro sunnan ciyon no wallahi ro be kan ke ndo gono wallahi cinan da kai ndo amma dargla ba gustoni sunna ji istiyani wal binin ne mol mol ko zimme do nusurun birir koi amma di tundi ne sunnance kunni nan zuren ka ayin da sunnance ane mantiya din no da mi dai ne sunna wani na akida inde ku burbe kan gobte din gaina ga tabbata ni ya dinga ba to kan bore ko kan tamhali imun gaddi ya di am sai kan goye go wani ko kan bun go go salan go wani da non sola kan ce go bore na mo go wani alam to na kan bore igi be bore la kan zabo de ni ran zamba tusiya ban wallahi darga suno before hada gidu ya nawa kabora wallahi kalimai ya ce no sunna ji sai ya ji burgun bun talan no dun hana akida kan nan no bai dun hana akida i gurku charbande in di kan bagga ne ni gurte gurkan don do ki gurkaru digar mato ka bun gane wadi si ko charbande ina so ana wadi matani ina so ana me gano ine da barme kullu mate hara ga barme e nufat bidiya da nika gufur sunna ra amma har so bidiyan ce wani alhali da miliyon gwabjar ba mu miliyan sun gwar sunan ci no ba don ta sunan ce ba a sun ta sunan ci ne ya riga sunna akida an bange bargoyera wani sinin da akida
yan uwa masu albarka a zan dakata a nan duba da kudin lokaci Allah ubangiji ya sa albarka su ga abin muka ambata amin ya shi gafarta mana zunuban mu da jikan malaman mu da iyayen mu da sauran salihan bayi muna addu'a ta musamman ga Sheikh Khalid shugaba na wannan masallaci da ya rasu Allah ya gafarta musu muna addu'a ga sauran malaman mu Mal Abdul Hayy Allah ya taimake shi da shi da sauran malamai na Ahlus Sunna a wannan gari Allah ya sanya wa kowa albarka da Sheikh Yakuza Allah ya gafarta musu gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh